بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasi shi ma na shida a cikin wannan kasida mai albarka alkasidatul muhammasa ta muhammad albidimasi da ya rubuta saboda yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan yammaci na ranar alhamis sha ɗaya ko sha biyu ga watan jumada saniya ko jumada al'akhira shekara ta 1441 wanda ya dace da shida ga watan biyu miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin. za mu tashi shafi na goma sha hudu هم الفائزون الآمنون وكلهم أولو الصبر والإحسان والخير نعتهم يفوق على الماضين من قبل فعلهم فآل رسول الله والصحب جمعهم أجلهم قدرا وأعظمهم رهقا فكل فعال الخير دهرا شعاره ونهي وأمر في رشاد دفاره فأصحابه كل علاه وقاره لهم شرف سبق الأصيل مناره فكل نوال القرب من ربه يعطى لقد فاق في الهيجاء أهل زمانه كذا صحبه كل بطعن سنانه هم ورثوا من علمه وبيانه أحلهم المختار دار أمانه وأعلى لهم في القدر ما كان منحطا فسيدنا من قدع الناس للهدى وقاتل بالسيف الصقيل من اعتدى ومنقذ أصحاب الرشاد من الردى كسى الشرع ذي الباب المهابة فاقتدى مطاعا بتأييد وأتقنه ضبطا فهادي الورى المختار قطع عيوبنا وسهل للخيرات كل أمورنا وأهدى لنا هديا يقيم نفوسنا وأتحف بالفوز المبين شيوخنا وشباننا والكهل والطفل والسقطا وجنبنا من فضله مورد الرضا وجنبنا من فضله مورد الردى وأجرى علينا منة سابقا ندى وخلصنا في جاهه من يد العدا وأنقذنا بحر الضلال إلى الهدى فأمته لم تخش بعد الرضا سخطا يتهم الفائزون في النبي لما بينسى صحبانسا صلى الله عليه وآله وسلم هم الفائزون سنة ما سسام ببره الآمنون ما سسام أمنشي لغا أذاب الله وكلهم دكا سوه ulus sabri ma'abuta juriya da haƙuri wal ihsani ma'abuta kyautatawa ne na'atuhum abin wa na'atuhum abinda asiffar su alkhairu shine alkhairi in kana neman siffar manzon Allah da sahabbansa to alkhairi ita ce siffar su fi'luhum aikin annabi da sahabbansa ya fuku ya tsere ma'alal madina wayanda suka gabata min qablu tun gabanin tahowarsu fa'alu rasulillahi kaga jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ko iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama wasahabu da sahabbansa jam'uhum gaba ɗayansu ajalluhum qadaran su suka fi kowa girman daraja wa azamuhum rahatan su suka fi kowa girman jama'a ya ce rahatu shine jama'a fa kullu fi'alil khairi dukkan wani aiki na alkhairi daharan tsawon zamani shi'aruhu shine rigar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato alkhairi ya zama ma annabi kamar riga wato ya riga ya zama masa jiki dare da rana manzon Allah alkhairi yake haka sahabbansa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa nahyun hani daga mummunan aiki wa amrun da umurni da kyakkyawan aiki fi rashadin wajen shiryar da bayi disaruhu shine shajibin annabi sallallahu alaihi wasallam wato rigarsa ya ciki shine disar ana kiranta shajibi saboda in kassa ta takan game da fatar jikinka to umarni da aikin kwarai da hani da mugun aiki wajen shari'a shajibi ne riga ce ya cike ga manzon Allah fa ashabuhu su kuma sahabbansa kullun kowanne daga cikinsu wa ƙaruhu natsuwarsa alahu ta ɗaukaka shi ba sahabin da bai da natsuwa lahum sharafun suna da matsayi da daraja manaruhu hasken hasken wannan darajar sabakal asila sabakal asila ya tsere ma dukkanin wani mai asali duk wani mai takama da shi dan asali ne shi dan wani da wani da wani ne to hasken annabi ko sahabbansa ya tsere musu sai dai in shi sahabin ne amma kai in ba annabi bane kuma kai ba sahabi bane to komi tushenka komi asalinka to hasken wannan sahabin ya tsere ma fa kullu nawalil qurbi dukkanin kyaututtuka al qurbi na kusanci min rabbihi ga ubangijin sa yu'ta yu'ta ana bashi ana bashi wayannan kyaututtuka din don haka duk wata kyauta da ka sani ta kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala an baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ita kai laqad tabbas haqiqa faqa annabi ya tsere ma'ahala zamanihi mutanen zamaninsa fil haijai a cikin runduna ta yaki dama alhaija aka ambace shi wani lokaci ana nufin runduna wani lokaci kuma ana nufin farfajiyar da za a haɗu domin a kara a yaki to annabi laqad haqiqa faqa ahla zamanihi ya tsere ma mutanen zamanin sa fil haijai a fil a farfajiyar yaki ko a cikin runduna ta yaki kaza sahabi haka su ma sahabban sa kullun kowanne daga cikin sahabban bi ta'ani sinanihi yana mai suka da masunsa ta hanyar yaki humu su sahabban manzon Allah ware su su ne suka gadi min ilmihi daga ilimin manzon Allah bayanihi da bayaninsa duk bayanin da manzon Allah ya yi da ilimin da manzon Allah ya bari to su suka gado muna wannan ilimin suka yi dakonsa suka kawo mana shi kaga in kaga mutum na suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to addini yake son ya rubuta ahallahumul muhtaru al-mukhtaru abin zaɓi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a hallahu ya saukar da su dara gidan amanihi amincinsa wa a'ala annabi ya ɗaukaka lahum gare su fil qadari wajen girma da daraja ma kana munhabba wanda ya kasance makaskanci duk wanda ya kasance makaskanci to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan daga musu yakan ɗaukaka darajarsu sai ce fasayyiduna shugabanmu annabi muhammad man wannan da ƙat haƙiƙa da'an nasa ya kiraye mutane zuwa ga addinin musulunci lilhuda zuwa ga shari'a wa ƙatala annabi ya yi yaƙi bisaifi da takobi a saƙili wanda an kawasa shi aka ɗaɗa shi ya yi kaifi shi ne a saƙili bisfadi mani ita da dukkan kafirin da ya ƙetare iyaka ya yi shishigi ga addinin musulunci to manzo Allah ya yaƙe shi wa munqizu annabi shi ke tsamar da ashabin rashadi ma'abuta shirya minar rada daga shirya a daga halaka to da haka duk abin da zai sa mutum ya fada cikin halaka manzo Allah yana iya yana tsamar da shi ta fuskar bayani da karantar da shi da ya masa wa'azi shine abin da ake nufi kasar shar'a annabi ya suturci shari'a jilbabal mahabati ba mahabata ba jilbabar rigar almahabati kwarjini da kima da daraja fagata da sai shari'an ya zamo muta'an abin wada'a bi ta'yidin tare da karfafawa na ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya lullube shi ya suturce wannan shari'a da Allah ya turo shi da ita da wata irin riga sifanta ta da jalbab wannan wani salo ne na balaga domin shari'a ba a sa mata riga ba ta da riga to wannan majazi ne kawai to kamar ya ɗauko wata riga ta ƙima da haiba da kwarjini sai ya lullufi shari'ar da ita sai zandu wani musulmi yana jin tsoron shari'a yana ganin ƙima da darajar shari'a wannan aiki ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sakamakon haka fagata da mubarak sai shari'a ta zama abin wa biyayya abin wada amma bi ta ayyidin tare da ƙarfafa ƙarfi na ubangiji wa atqanahu annabi ya kyautata shari'a dabdan wajen tsari da kiyayewa dama an ce abbatu yana iya ɗaukar ma'anar kiyaye abu kada ya nakasa ko ya wulakanta ko ya tagayyara to haka annabi ya kyau a kanahu ya kyautata shari'a babban wajen tsari sahadil wara mai shiryar da halittu shine annabi muhammad al-mukhtaru abin zaɓi gabba wanda ya lullaɓe uyuba na aibobanmu wa sahala ya sawwaƙe kulla umurina dukkanin al'amuranmu lil khairati zuwa mayar da su alkhairori shi yasa ya ce game da mumini inna amrahu kullahu lahu khair mumini dukkanin al'amarinsa alkhairi ne ya ce in asabat sarra'u shakara baka na khairallah in farin ciki ya samu mumini ya gode ma Allah sai haƙurin ya gode ma Allah haƙurin ya zama alkhairi gare shi wa in asabat darra sabara kana khairan la in kuma cuta ta same shi sai ya yi haƙuri sai haƙuri ya zama alkhairi gare shi ba wanda ke da wannan in ba mumini ba wa ahada lana hadiyan annabi ya ba mu wata irin kyauta hadiyan kyauta mai girma ai hadiyan azima yuqimu kyautar da take daidaita nufusa na rayukanmu shine karantar wadda yawa al'umma da kiransu da ya zuwa ga shari'a da kuma hana su da abinda zai kai su zuwa ga azabar Allah wa hafa annabi ya bayar da tsaraba aka ce athafa zaidu zaidu ya ba da tsaraba ko athafa fulani likaza wa athafa annabi ya bayar da tsaraba shiyuka na ga tsofaffinmu بالفوز المبين تفسكر ربو مي جرمة مبين الفوز شين ربو ديك مي جرمة المبين مبين وشباننا هكما متى سمو سوما النبي يا باس العربة والكهلة جدا تشيجاوامو والطفلة da ƙananan yara daga cikinmu wasu ƙiƙo da waɗanda ma aka haife su babare ko farin ciki waɗanda su ba su ma samun sun rayu duniyar ko dai an haife su ba rai ko tun cikin ciki mahaifiyarsu cikin ya riga ya zube su ake kira a sakaba wajen na bana annabi ya nisanta mu maurida magangara arradat halaka min fadlihi saboda karamcinsa da falalarsa shine ta fuska ya zo mana da alkur'ani ya yi mana bayanin shari'a ya mana bayanin fata wanda ya bi wannan shari'a to sai allah ya nisanta shi daga halaka wa ajara annabi ya gudanar da minnatan wata irin baiwa sabigan nada mai cikakkiyar baiwa alaina a kanmu minna shine baiwa da kyauta sabiga cikakkiyar annada shi ma baiwa wa khallasana annabi ya kubutar da mu min yadil ida daga hannun makiya fi jahihi saboda kima da daraja da Allah ya bashi shine wasu sun ce yana nufin shedan ba dan da annabi ya zo ya karantar da al'umma ba da yanzu kowa yana can yana bin shedan to amma annabi ya zo mana da alkur'ani ya karantar da duniya sai aka gano cewa shaidan ba abokin tafiya ba ne wa'an ƙaza na annabi ya tsamar da mu baharar dalali daga teku na ɓata ilal huda zuwa ga gulbi na shari'a fa ummatuhu kaga al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama lam taksha ba ta jin tsoron suhuba fushi na ubangiji ba a da rida bayan Allah ya yarda da ita duk wanda Allah ya riga ya yarda da shi kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sa jin tsoron kuma wani wani fitowar fushi daga Allah madaukakin sarki shi ma nan nan za mu dakata insha Allah sai mun dawo sai mu ƙarasa littafin shafi na shashi da kenan fanahanu bihi fi dahari lam taksha fitnatan falam na'ti buhtanan wa lam tubdi shubuhatan Allah ta'ala ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 对，我们是。